أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من أقارب وديا الله يساك أدام أولا زاوية من البركة تشيمان من الله da ke kan titin malam goji a cikin garin bauchi yau muna talata karatunmu a madadin na ranar jiya ne tunan muna ramako kenan wato jiya litinin sha biyar ga watan ramadana hijiran ma'aiki annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da sha tara ne jiya ko ashirin ga watan biyar a 2019 miladiyan annabi isa alayhi salam muna cikin suratul ibrahim a suratul hijiri muna ayata ayata hamsin da takwas قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل إنا لمنجوهم أجمعين النبي wato ibrahim alayhi salamu dama muna cikin kissan nan ne da ya ce wa rabbi'uhum addayf ibrahim ka ba su labarin bakin nan na annabi ibrahim alayhi salamu su ne mutum goma sha biyu ko goma sha uku ai mala'iku kai goma sha biyu ko sha uku a cikinsu har da jibril wanda suka zo suka masa albishirin sannan suka wuce gun annabi lutu kamar yadda za mu karanta da ya ce musu makon hukumu ayyuan mursalun menene zancen ku ya kuma innan abun aikowa inda ya ce yana tsoron su suka ce karka ji tsoro to menene zancen ku kalu suka ce inna ursilna mu an aika mu ila qaumi mujrimi zuwa ga mutane wanda suke kafurai su ne mutanen annabi lutu alaihi salam yawwa inna ursilna ila qaumi lut inna ursilna ila qaumi mujrimi illa alamu sai dai mutanen lutu wato duniyan annabi lutu alaihi salam su kan ba su ne aka aike mu wurin su ba an aike mu ne gurin mujirmai mutanen su wanda suke wannan mummunan aiki na luwaɗi ɗin to illa alalo inna lamuna juhu su kan mu nan da mu tseratar da su ajma'ina ga baki ɗayan su da mu tseratar da su ba wanda da halakan mu dai shafe shi sai dai matansa da ƙur'ani da gaya mana na
إلا امرأته قدرنا إنا لمن الغابرين
إلا امرأته قدرناها إنها لمن الغابرين يوا إلا امرأته سيري ما تنسى قدرناها من قدراتا إن الله سبحانه وتعالى sai ya ce kuma inna ha duk daidai taukidi don karfafawa kaddarna ha mun kaddara ta ita din nan inna ha lallai hakika ita din nan da min algabilina tana daga cikin wanda da a wanzar da su azaba wato na har abada wannan kaya na annabi lutu Allah ya kawo shi a cikin surori ya kai sura shida ko bakwai ma Allah bi ya kawo wannan kaya sabila da munin wannan aiki na wato mutanen annabi lutu alaihi salam Allah ya kawo shi a cikin suratul arafi eh sannan Allah subhanahu wataala ya yi suratul hudin ma ya kawo mana sannan Allah ya zo nan cikin suratul hijri Allah ya kawo mana sannan ka je gabacin suratul naml ma Allah ya kawo wannan hikaya sannan idan ka je wato suratul ankabuti shi ma Allah ya kawo wannan hikaya na annabi Nuhu sannan idan ka je suratul wato zariyat ma Allah ya kawo wannan sura kuma Allah ya kawo su wato kissoshin Allah ya kawo su kusan iri daya da na suratul hud alayhi salamu da na suratul al-arafi wato kusan iri daya Allah ya kawo a na suratul wato al-arafi Allah subhanahu wataala ya kawo kissan ne a ƙarƙashin wato hikayen ƙarƙashin da ya jero tun daga kan annabi nuhu alaihi salam da kadar sannan wa ya kaumi fa qala ya qaumi la malakum min ilahin ghayru inni akafu alaikum azabi min azim har mutanen su suka suna cin qala malakum min qaumi inna la naraka fi dalalin mubin qala ya qaumi laysa bi dalalatin walakin bi rasulun min rabbil alamin aka taho hikaya aka shiga suratul hud ayi kisan annabi hudu aka zo aka shiga suratul kisan annabi wato salihu shi ne samudawa kenan to daga nan kuma aka shiga suran kissan al'atu annabi lutu din wa lutu bis qala li qaumihi atatuna al fahisha ma sabaqakum biha min adin min al alim yace yanzu annabi lutu yace wa mutanansa yanzu kwa zo mun atatuna al fahishata yanzu kwa zo mu aikata irin wannan mummunan alfasha wanda ma sabaqakum biha min adin min al alamin wani daga cikin 'yan alam babu wani da ya riga ya irin wannan aikata wannan mummunan alfasha a surata an kabi kuma da ya ce ma saba wa luɗa ne suka da ƙaumihi la ta tuna alfahisha ko kuma innakum la ta tuna alfahisha ta ma saba ka kun biya min hadin min alalami shi ma haka ya faɗa musu yawa wa luɗa ne suka da ƙaumihi a surata naml kuma ya ce wa luɗa ne suka da ƙaumihi innakum ko kuma a ta tuna alfahisha ta wa antum tubsiru har sai gaya musu bai yi wakafi ba a wurin yanzu ba zo mummunan aiki irin wannan mu'ancin tufsiru na kuna kallo da idan ku ku rasa mu wa'inda da ku zo don sha'awa sai mu ƴan uwanku maza ya ce kai babu wanda ya rigaye ku a halittar Allah duka da irin wannan mummunan aiki din bila da haka inna la mun juhu ajmain illa mar'atuhu addarnaha inna la mun jabi na'am
فلما جاء آل نودي المرسلون
فلما جاء يا لمكين المرسلون فلما الله يتي يا عند فجاء لمكي يوا يا عند سكجي جاء فلما جاء يا لمكي فلما جاء آل نودي كنا يا عند سكزو ما زوريا واتو النبي نودي annabi sai aka gabatar da makuli akan fa'i domin ainihin karatun falon ma ja al-mursalu na min al-rubi amma Allah ya ce falon ma ja a ala rubi al-mursalu yayin da al-mursalu na abun aikawa su ne shi ne su ne fa'ili ja a ala rubi suka zo ma juriyar wato annabi lutu alaihi salamu
قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون
ولما جاء آل المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون yayin da suka zo wa annabi ludu alaihi salam falamma jaa ya lin lutu qala innakum sai annabi ludu yace innakum haqiqa ku dinnan wa innan mutanen innakum qaumun ku irin mutane ne mun karuna wanda suke abun wa musu ku mutane ne wanda suke abun wa dole mutum ne musu ku sabila da wato bai san ku ba ko kuma qala innakum qaumun munkaruna ku mutane ne wanda suke wato ba a san ku ba eh mutane ne wanda da ai musu ku kuma ba a san ku ba kala inda kun kun mun kawo kalu sai suka ce bal ai ka bar wannan zance ji'inaka mun zo maka bima kanu fihi yamtarun ko yawa mun zo maka bima kanu da abinda wato yamtanuna su mutanen ka suka zama suke kokonto fihi cikinsa mutanen ka ana ta ce musu za a zo da azaba za a zo da azaba suna ganin kaman wannan azaban da ake faɗa ƙarya ne to ga shi yau mun zo maka mu mun zo ne wato za mu halakar da mutanenka wato mu tseratar da matanka da kai da iyalanka dama kamar abin da ya zo a cikin wato suratun a an kabuti shi da suka zo wa annabi ibrahim walamma ja ya lalmi lilmursulu yayin da suka zo wa annabi ibrahim alayhi salam walamma ja a tusulna ibrahima bilbushri qalu inna muhliku wato ahali hadhihi alqarya qala inna fiha luda قالوا إنا ملك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نعم أعلم من فيها لننجينه أعلم إن امرأته كان من الغابرين lokacin da manzanninmu suka zo a yadda ya zo a cikin surata an kabuci Allah ya ce yayin da manzanninmu suka zo wa annabi Ibrahim suka zo masa da bushara cewa dai a yi kuɗa eh sai suka bayyana ma ta tuna Ibrahim da bushe kalu suka ce inna muliku kuma ahalin hadin ƙarya mu dinnan fa da mu halakar da mutanen wannan gari eh da mu halakar da mutanen wannan gari ahal hadin ƙarya in ahala kanu zalim suka ce haƙiƙa mutanen wancan gari na annabi azzalimai ne sai annabi ibrahim aka ce sai ya tashi ya ce musu a inna fiya ruɗa ba akwai annabi lutu fa a cikin garin gashi kun ce mutanen garin azzalimai ne ga ce na da alim bi mafiya ai mu mun san wanda suke cikin garin lanunajjiyan na huda mu tsayartar da shi annabi lutu wa ahala huda mu tsayartar da zuriyarsa illam aka rushe dai matansa kana min al-gajiri ita kan ta kasance daga cikin wanda wato da mu zulmiya su a cikin azaba kaga amma anan sai ya ce illam ra'atuhu kaddarna inna halin yargaji sai dai matansa mun kaddara tana daga cikin wayanda mene da mu wanzar da su azaba amma sai ya ce illam ra'atuhu kanat min al-gajiri ta kasance daga cikin wanda da mu azabta su to haka Allah subhanahu wata'ala ya dinga wato kawo mana hikaya anan kuma annabi ludu sai ya ce qala innakum qaumun munkaru a can kuma annabi ludu ba yayin da suka je maka wannan ma jahadu suna la luda si abi eh wa daqa bi zar'a wa qalu la takaf wa la tahzan inna munajjuka wa laka illa imra'atan kana min al-gadi inna munajjuka wa laka illa imra'atan kana min al-gadi yayin da suka je su kuma manzanni suka bar gun annabi ibrahim alaihi salam suka ƙarasa gun annabi ludu to a nan ya ce musu ku mutane ne abin wa musu wanda ba san ku ba a can kuma allah yana gaya mana yayin da suka je gun annabi ludu sai ya ce musu kai sai wada kabilin zar'an walan ma ja'atun illa ludu si abin sai yayi bakin ciki da su wada kabilin zar'an har wato wannan an ce wani karin magana ne wanda laraba suke in mutum ya kai wa cikin kafancewa bakin ciki sai a ce za ka biyu zar'a wato wato zar'u shi ne ya ce ai shuka kan yayi kunci da shi ma'ana wato halin da ya shiga ya kai matuka wajen bakin ciki yayi bakin ciki da zuwan wa'annan manzanni wa baki nasa shi annabi lutu alaihi salam yayi bakin ciki da ya gwada bakin cikinsa da su wa za ka biyu zar'a waƙalu su annabawa mala'ikun sai suka ce masa la ta kaf kada ka ji tsoro eh wala ta hasan kar kuma ka yi bakin ciki malamai suka ce da kauku da huzuru akwai wato bambanci shi huzuru yana faruwa ne bakin ciki yana faruwa ne bayan abu ya faru kauku kuma a tsoro kuma yana faruwa ne kafin abin ya faru kana tsoron me zai faru gare ka to suka ce la ta kafkar ka ji tsoron me zai faru eh wala ta nan kar ka yi bakin ciki kuma bayan abin ya faru su da ka fita ka kwantar da hankalin ka bara ka yi bakin ciki ba kuma kar ka ji tsoro suka ce wato inna muna juka la ta kafa la ta nan inna muna juka halaka mu da mu tseratar da kai injiyoyin nan mala'iku wa ahalanka da iyalanka duk da mu tseratar da su ba za ka wannan halaka ba zai same ka ba ina mu da kin walaka in lamra ta ka kanan minar gajiri sai dai matanka ta zama daga cikin wanda da mu dillimiya su mu sa su a cikin wato gidan wuta sabila da haka sai suka kwantar masa da hankalinsu na'am
وآتيناك بالحق وإنا لصادقون
وأتيناك بالحق وإنا لصادقون سكتي واتو وأتيناك نكتي وآتيناك من باك كنا وأتيناك من زومك بالحق من زومك دقسكيا إيه وإنا مو إنا واتو لصادقون mu masu gaskatawa ne abin da muke gaya maka wato za ka gani mu masu wato inna la sadiqun mu dinnan wallahi mu dinnan masu gaskiya ne sabila da haka kada kai bakin cikin komai ita dama matansa ta kasance idan yayi baki annabi ruhu to ita take zuwa ta je ta gaya wa mutanen garin cewa gashi yayi baki dan an ce sabiya da tsabin walakanta shi da suke yi shi ya sa har ya tashi ma daga cikin garin sai ya koma gefen wajen gari don ya huta da shaurinsu amma duk da haka da ta ga ya bar cikin gari to sai ta dinga musu wani sayin idan ya yi baki yanci ne ta haɗa wuta a gidan ta haɗa hayaƙi to ka san hayaƙi daga gari ma nan in muna in aka haɗa hayaƙi a wajen gari za ka iya ganin sa inda hayaƙin ya tashi sosai to ballantana mutanen ƙauye daga nesa an kunna wuta a daji za ka iya gani da yara ka iska da hayaki sun san yayi baki kenan shi yasa Allah ya ta maimaita cewa yayi matansa yayi matansa da a tsira ta kai su amma ban da matansa kuma Allah subhanahu wataala ya buga misali yana cewa da raballahu masalan lillazina kafaru mar'atan nuhin wa mar'atan lubi kana ta ta ta'abdaini min ibadina salihaini fa kana tahuma falan yukunya annuma min Allah shay'an wa kila kulan nar ma dakhil Allah subhanahu wataala ya ce ya buga misali matan annabi Nuhu da matan annabi Nuhu sun kasance mata ne kana ta ta ta'abdaini sun kasance a ƙarƙashin bayi salihaini guda biyu mutanen kirki annabi Nuhu da annabi Nuhu amma fa kana ta huma sai suka ha'ince su walan yuhniya anhuma min Allah shay'an ba su wadatar da su komai daga wurin Allah ba shi ne wannan shi ne yake gwada isharan wato mutum ya zauna da mutanen kirki da yi aiki irin nasu ba da ba zai kuma tare da su ba ga shi dai matan annabawa ne amma Allah ya ce fa kana tahuma walan yukuniya an huma min Allah shay'a yawa sun haɗince su ba su wadatar da su komai a gurin Allah ba ma'ana zaman da suka yi da su bai amfane su da komai ba zaman da suka yi wakilan kulan na raga a cikin su a ranar laira ku shiga wuta ma'adda kilina tare kuma da masu shiga wuta sai kuma Allah ya sake buga misali da mataye kuma guda biyu ya buga misali da Asiya matan Fir'auna da kuma Maryam mahaifiyan Annabi Isa sabila da haka idan mutum ya zauna da mutanen kirki bai hali irin nasu ba ko da ɗansu ne to ba dai more su ba inda misali ga annabi nuhu shi kansa a kisansa da Allah yake gaya mana a cikin suratul hudin ya zo yake cewa qala rabbi innabni innabni min ahli wa inna wa'daka al-haqqu wa anta hakimul hakim qala ya nuhu innahu laysa min ahli innahu amarun ghayr salim fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'izuka an takuna min al-jahilin Allah subhanahu wa ta'ala yace annabi nuhu ya ce ya Allah ina bini min hali ɗana fa yana daga cikin wato zuriya na Allah ya ce inna laysa min ahlika bai cikin wato zuriyarka bai cikin ƴaƴanka sabiya da mai innahu amalun ghayr salih shi sha'aninsa aiki ne wanda yake ba na gari ba da haka Allah ya tuɓe shi daga ciki ya ce bai cikin wato ƴaƴansa wannan ne ake ce mutum kar ya dinga gadarin shi dan malam ne shi dan wane ne shi jikan wane ne duk shi ne ne kawai ka tsaya ka bi Allah da karan kanka dan annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa man bada bi amalu to lam yusrid bihi nasbuhu duk wanda aikinsa ya jirkin da shi ya mai da shi baya to lam yusrid bihi nasbuhu to dangantakansa kuma ba za ta gaggauto da shi ta kai shi matsayin da yake kai ba tare da cewa Allah ya yi magana akan cewa wanda suka yi aiki mai kyau Allah ya yi alkawarin zai riskar da su da iyayensu ko da aiki bai zamo irin nasu ba wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum bi imani nalhaqna bi zurriyatihim wa ma alatnahum min amrihim min shay'in eh Allah ya ce wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau to da mu riskar da zuriyarsu da su ko da aikin zuriyarsu nan bai kai nasu ba amma sharaɗi ne ka yi aiki mai kyau tukunna to sai Allah ya baka bonus ya kai ka matsayin irin iyayenka ko da ba kai aiki irin na iyayenka ba in kai ma ka yi gwargwadon naka kenan su biya naka wannan hikaya na annabi hudu alaihi salamu kamar yadda muka faɗa Allah ya tashi cikin waɗannan surori wajen guda shida da muka jero sabila da Allah ya gwada mana munin wannan aiki na ne na zuwaɗi hadisi ya zo daga abdullahi abdullahi ɗan abbas abdullahi ɗan abbas ya ce duk wanda wato ya ya sumbanci ya ce man waɗa a gulaman auƙabala gulaman shahwatan ya ce duk wanda ya taki wato gulaman a wani ruwa yana ce shabban afrada duk wanda ya taki saurayi ma'ana ya kwanta da saurayin yaro wanda bai da ko gemu shajira eh wato saurayi kenan cikakken saurayi da duk wanda ya kwanta da shi kamar yadda yake kwanta da mata ko ya sumbance shi dan sha'awa kamar yadda yake sha'awan mace to Abdullahi Abbas ya ce hadisi ya ce faka annama zana bi ummihi sab'ina mara kamar ya yi su ne da uwansa su saba'in inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kiyaye kamar ya yi su da mahaifiyarsa su saba'in ne duk wanda ya sumbanci wani yaro don sha'awa ko ya kwanta da shi luwaɗi kenan to laifinsa a gurin Allah so ɗaya ya haka kamar ya yi su ne da mahaifiyarsa su saba'in kasan mutumin ko da ya zina da mahaifiyansa su ɗema ya cika ɗinanne la'ananne mara rabon duniya da lahira ballantana kuma a ce su saba'in to ya ce wanda kuma ya yi zina da mahaifiyansa so saba'in a yi duk wanda kuma ya yi zina da ya yi zina da budurwa so ɗaya duk wanda ya zina da mahaifiyarsa su saba'in kuma to kamar ya yi zina ne a afon duk wanda ya wannan kamar ya yi zina da mahaifiyarsa su saba'in duk wanda ya zina kuma da budurwa karamin yarinya wanda ba ta san mene ne ba mutum ya yi zina da da bikirin budurwa to shi kuma kamar laifinsa a gurin Allah kamar ya yi zina ne su saba'in da mene da bazawara duk wanda ya zina da yarinya su daya wanda ba taɓa sanin namiji ba shi ya fara fata ta to kai ko da mata sun namiji inda ba taɓa aure ba to laifin su a gurin Allah kamar yayi zina ne su saba'in da bazawara haka Abdullahi bin Abbas ya faɗa to yau a zamanin mu su bila da lalacewa wai sai kaga ƴaƴan musulmi Allah ya kawo zamani na musulma yadda muke jin labarin 'ya'yan musulmi sai ka samu akwai ƙungiya ma ta musamman wajen luwaɗi da ƙungiya na musamman su da tsaban yahudawa sun lalata mu wannan aiki na luwaɗi su bila da mummunan wato laifinsa a gurin Allah shi hukuncinsa ma wanda aka kama shi su ɗaya aka kama shi tsere da hukuncinsa kisa ne yadda ka san hukuncin kisan kai babu wani sassauci yawwa kisa ne har gyara kisan kai ma an kawo cewa inda gan inda kuskure ne da ka biya biya inda kaza ne da ka biya biya da ka azumi da ka ne amma wannan cewa Allah ya ai malamai ittifaki da hadisai da suka zo kuro kashe mai yin luwaɗi da hukunci kisa ne a kansa kai tsaye ji annabi sallallahu alaihi wasallam yasa imam malik shi a mazhabansa ya ce idan aka kafa mutum yana luwaɗi to da a ɗauke shi ne a ɗaure shi duka a ɗaure shi a je a samu wato cewa ginin da ya fi kowanne tsayi a garin a jiko shi a kai da yana kamar yadda a gaba da faɗa yadda san da Allah ya ɗaga garin aka ce sama da ita kuma aka cicciko ta aka kifa ta aka mata ruwan wuta to haka hukuncin ta yake yauwa su da yake yanzu misali idan abincin mu ne sai an je an samu kamar irin wato zarangadin nan tunda shi ne kowane gini abinci kai a ɗaura mutum ɗaurin goro a je kai a tokaro shi ya faɗo ka san bare taɓa rayuwa ba to haka hukuncin duk wanda ya luwaɗe yake amma yau don yahudawa sun lalata mu sai ka ga al'ada ce ta mutanen banza ta la'anannu wanda yake al'ada ne tun tsohon zamani a duniya tuntuni luwaɗi dama an fi saninsa da masu wato kabunabin duniya ne masu sarautar duniya da kuma masu neman duniya ko yaya da su ne aka san su dama da luwaɗi da yana da wani sun canfa yin yi wai bare ba wai makiya ba za su cin masa ba ba za su iya karya shi ba kuma mulkinsa wai zai dawwama kuma kuɗi wato dukiyar da yake da shi ba zai ƙare ba in dai yana wannan mummunan aiki shi ne za ka ga an ce a cikin manyan wato manyan masu mulki na kowane ƙasa har ƙasan nan nan namu akwai wa'inda ba duka ba da yake ba a taruwa duka a lalace amma akwai waɗanda suke da kattai kai wanda waɗannan kattan suna ba su ci da sha suna ba su albashi abin da suke yi su kenan wannan mummunan luwaɗi ɗin shi yasa aka ci annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce akwai wani zamani da zo musulunci babu shi sai sunansa to irin wannan mutanen musulunci a baki a gurin su a baki ne kawai suna ne a baki ne da duk mutumin da ya halatta ram to kafiri ne wannan mutum e duk mutumin da ya halatta haramun to kafiri ne duk mutumin kuma da ya ɗauki aikin sako ba komai ba ne to shi ma yana iya zama kafiri tafiya da haka wannan abun mamaki da ga matasa yau duniya ta musu zaki sai ka ga an kama yaro su bila da rashin kulan kula irin da iyaye yanzu kwanakin baya a wani anguwa a cikin wannan gari namu da bauchi wani yaro iyayensa idan ya zo ya kwanta bacci cikin dare sai ya tuwo irin numfashi sai abokan baccinsa sun ɗaga shi sun ce wani ka ji wani irin abin da kake ko ya ce shi bai sani ba aka gaya wa mahaifinsa aka gaya wa iyayensa wata ran na bacci aka je aka kira su suka zo suka ji irin abin da yake suka tashe shi aka yi tango aljanu ne suka kama shi aka ta duwakun masu magani gargajiya a je wannan ya ba da itace a je wannan yaro ne bai daina wannan abubuwan ya kwanta bacci ƙarshe dai suka ɗauke shi suka kai shi yayansa ya kai shi asibiti daga cikin asibitin garin nan da aka kai shi likita ya je ya ka ce me yake damunsa ya faɗa masa gashi in ya kwanta bacci ne ga irin wani numfashi da yake muna ganin ko aljanu ne su kama shi likita ya kalle shi ya auna shi sai ya rubuta magani mai ya sai ya ce je saya da ya je kemis sai aka ce masa maganin dubu goma amma akwai na dubu shida sai ya ji maganin ya masa tsada aini sai ya dawo ya samu likitan ya wuce da turutu ya da kan rubuta mu magani mai tsada irin wannan na ce maka yaro da abun da yake yi an ce magani dubu goma amma akwai na dubu shida wannan da yake damun sa haka sai ya ce masa abin da yake damun wannan yaron ka ku je gida ku zama da shi a hakan ma maganin na rubuta maka mai sauƙin kuɗi ne ku je ku masa magani tukun in an dace in ba a dace ba kar abin ya kai sai an masa ma aiki ya ce me yake da muku ya ce ku je ku tashi a gaba a gida ku kamire shi ya ce a ka gaya mun likita ya ce to wannan yaro naku maza ƴan uwansa suna kwanciya da shi ya ce span ne mani ne ya taru a duburansa wanda ake luwaɗi da shi ya ce wanda in ba ku je ku je ku sha wannan maganin hala ya samu ya fitar da shi a wajen bayan gida amma in kuka yi wasa aka jima kuma dole ya ci masa hanji sai ya ci masa dubura je yana zaune da dinga bayan gida a jikinsa saboda da ya lalata masa dubura ya ce to suka tafi da shi gida suka je suka ta'azabta shi suka ladabta shi sai ya faɗa ya dinga faɗawa ne ne ya ɗauke ni ya kai ni kuma wani mutumi yana ba mu kuɗi yana mana wannan abu daga cikin masu mulkin duniya kenan ya ce shi ma da aka je aka faɗa ma iyayen wannan yaron ga abin da aka samu wane yake ga kaza ga kaza ga kaza shi ma da suka dinga azabta shi ya ce wane ne aka ce da aka dinga bi aka dinga bi sanda aka sami yara sun kai kusan talatin wane ce wane ne kai ni wane ce wane ne kai ni kuma da kaga wannan bala'i wasa wasa ya auku a cikin al'ummar musulmi wato ba mu sani ba ko da yake wanda suka sani sun sani ba dan komai ba kuma dan me dan neman duniya su bi alaka ne gashi ne mun karanta hadisi daga Abdullahi dan Abbas duk wanda ya sumbanci yaro dan sha'awa ko ya kwanta da shi to kaman yayi zina ne da mahaifiyansa so saba'in hadisin wanda kuma a kuran da ne ɗazu wanda ya zina da mahaifiyarsa kuma sau ɗaya aka ce kamar ya yi zina ne da budurwa sau saba'in shi wannan abu wannan yaro kamar zina ne da mahaifiyarsa sau saba'in shi kuma zina da mahaifiya sau ɗaya kamar mutum ya yi zina ne da budurwa sau saba'in wanda ya yi zina ko da budurwa sau saba'in to kamar ya yi zina ne da bazowara a wanda ya zina da budurwa sau ɗaya kuma kamar ya yi zina ne da bazowara sau saba'in kuma suna ga irin munin halinsa munin aikinsa da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa su da haka Allah ya kiyaye mu a wannan zamani a har ka samu wai akwai ƙungiyoyi na irin wannan wai kwanaki a garin nan akwai ɗanka mutum da suka kama wani yaro a sakandare su ne ne duk da kun wani yaro ɗan uwansa yana masa waya wai zai ba shi kyautan waya amma yana so ne ga abin da yake so da yi shi kuma zai kai shi wani mai gidansa zai dinga ba shi kuɗi Allah ya kiya yaron yana faɗa ma moni yayansa a gida ranar yayansa ya ɗauke shi kai shi gun yan kwamitin unguwar sai aka ce to diran da a bari duk ran da yaron ya sake masa waya ya faɗa ranar da yaron ya sake masa waya ko ya ce to ka zo unguwar mu tafi yana zuwa ko ya zo ɗaukansa sai aka zo aka kama shi shi ma da aka dinga azabta shi sai ya faɗi wani babban mutum ne yake sa shi ya nemo masa yara wanda alhamdulillah har wasu manya da garin nan sun shiga magana aka tsare shi wannan din babban mutumin har a gidan yari biya da aka wannan bala'i ya yaku a cikin al'umma sai dai mu ce Allah ya yi mana albarka annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma iyaye iyaye maza da iyaye mata su kokari wajen kula da ƴaƴansu sosai sosai tun daga primary school har zuwa secondary da shauran abokai da suke tarayya da su kuma Allah ya shiri masu mu kuma Allah ya kiyaye mu albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani malami ya ce da a yi uzuri wa mai neman matan banza amma ba za a iya uzuri ma mai luwaɗi su biya da masifa ne wannan abu idan an ce mai neman mata sha'awa ne wanda Allah ya tsakanin namiji da mace to shi wannan mai neman matan banza ai mai luwaɗi shi kan nasa masifa ne da la'ana da kuma jarraba amma Allah ya kiyaye mu albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lamma jaa ya rabbi min mursalin qala innakum qawmun munkarun bal jinaka bima kanu bi yamtaru wa atainaka bil haqqi inna lasadiqun
فأسر بأهلك بعجء من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون
فسر بأهلك بجئ من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون فسر بأهلك اللي على أكبر إن مرسلين ملائكو كان سكتيا مع النبي suka ce masa fasir bi ahli ka fice min allai eh ka fita da iyalanka fasir ka tafi bi ahlika wato da iyalanka bi kidi min allai ko yawa ka fita da su da yanki na dare fasir bi ahlika bi kidi min allai wattabi adbarahum ko ka bi bayan su eh ka bi bayan iyalanka idan sun fita an ce ka sa iyalanka ka fita da su da daddare bayan kuma ta fita da su da daddare kai ma ka bi bayan su an ce da daddare su wayannan mala'iku suka ce masa wato ka bar garin cikin dare mu da mahalaka su dama a suratul hudin alayhi salamu da kikayen ya zo cewa walamma ja'at rusuluna nuda dama walamma ja'at yace a suratu hud amma a surati ibrahim a suratu wato an kabuti sai yace walamma an ja'at rusuluna nuda amma anan ko a suratu hud yace walamma ja'at rusuluna nuda si abi wadaqa bihim zar'a eh wa qala hadha yawmun asim yace wannan rana yau kan rana ne wato na bakin ciki wannan rana ne na bakin ciki wa ja'ahu qawmuhu yuhrabuna ilay wa min qabl kanu ya'maluna sayyi'a sai mutanansa suka zamo suka zo masa yuhrabuna ilay suna sassarfa suna gudu suka zo an ce musu wato an yi baki suka zo da su wannan lalata din gare shi yana ce inna haulayi qala inna haulayi بيتي فلا تفلحوا واتقوا الله ولا تشركوا في بيتي عليه منكم رجل رشيد yace wayannan baki na ne kada ku kunyatar da ni kamar yadda anan ma gaba da mu faɗa to yana ce kada ku kunyatar da ni qalu ya nudu suka ce su mala'iku suka ce ya nudu inna rusulu rabbika mu ga manzannin ubangijin ka ne sai ya la kallai isulu ilai eh fasir bi alimin ilmin min allah sai ya kallai isulu ilai ka barasiya saduwa zuwa gare ka ba ka kyale su kawai ka fita da iyalanka da daddare kai ne ka fita ka kyale su su zo su gani ba su ita su zo jikin mu ba ka fita kawai da iyalanka da daddare to shine ya fita da su Allah Allah ya ce mana fasir da alika da ilmin da dai ba ta ga baru ka bu bayan su wa mu hai su kuma ko wala yatakum minkum ahad wala yatakum minkum ahad wa mu hai su kuma wala yatakum minkum ahad kada ɗaya daga cikin ku Allah ya ce juyo ana kiyama iyalan annabi alaihi lutu kada wani iya kada ɗaya daga cikin ku ya juyo bayan an fita da dare kar ya zo ya ga wato ya ga irin azaban da da musu kai dai kuma ka bi bayan su in ka fita da dare ka ga abin da damu yi musu wanda wai su tumaro ku fita wato ta gurin da menene aka umurce ku ku shuɗe ma'ana ku tafi ai su tumaro ta gurin da aka umurce ku amma kada kowa ya juyo sharadin da aka gaya musu kenan
وهدينا إليه ذلك لأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مسبين
وهدينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء قوم وقدينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مسبين وقضينا الله يتي مكي وهي ما أنه واني يوب مكتش أن داجر هؤلاء وقضينا إليه ذلك مكا مت وهي أن وقضينا إليه ذلك الأمر مكا مت وهي ونن الأمر ما أنه يوب كنان عليه السلام مكتش مت أن داجر هؤلاء حقيقة كرشم وأنن mutane naka maɓuɓun abun yankewa ne musbihina wato zuwa asbahi ba za su wuce asbahi ba wato duka damu alaƙasar shi biya da haka ka yi haƙuri zuwa asbahi ya sa a wani ayin ya ce alaisa subuhu karibin da Allah ya ce da Allah ya ce zuwa asba damu halaka su sai yana ganin kamar asba irin ya yi tsayi haka ce to alaisa subuhu bi karibin shin asbahi wato bai zama kusa bane ai asban nan nan kusa ne kamar yanzu ne asbahi din yanzu na'am
وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تقتلون
وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تقتلون وجاء أهل المدينة سيمتانا ونن جري سكزو أهل المدينة yastabshiruna suna neman albushir anan aka ce Allah ya kahi kayan wato sabanin kamar da Imam Shawi ya faɗa ilatul waqi'i sabanin abin da ya faru wato can gashi ana har riga an gama ba mu labarin cewa an ce ya fita da iyalansa zuwa asbahi da halaka su to kuma nan kuma yayi gashi an ce wajal madinati yastabshiruna ga mutanen madina wato mutanen annabi lutun kenan mutan garin sun zo suna neman albishir sun zo suna neman labari an yi baki ne an yi baki ne wato wannan ayan a ka'idan hikayan labarin ta riga ta wuce amma a birin qur'ani kuma haka Allah ya kawo wannan sura wajal madina tastabshiru qala inna haula yati yace hakika wa'annan baki na ne fala tabdahun biya da haka wato kada ku kunyatar da ni inna haula yati fala tablahu wattaqullahu
واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين واتقوا الله ولا تخزون أو؟ قالوا أولم ننهك عن العالمين واتقوا الله وجي tsoron Allah wala tuhzun kada ku kunyatar da ni ji tsoron Allah kada ku kunyatar da ni ka san babu abin da ya fi takeici kamar a zo a kunyata ka a gaban wanda mene kake jin nauyinsu wanda kake ji ji kunyarsa ka duba mutumin da kake da girma a gurinsa to ko wasa wanda bai kamata ba ba ka so a maka wato a gabansa eh sabila da haka shi yasa ya ce wala tuzu fi da fi wala tuzu alai a menene kalu awalam nan haka kalu sai suka ce masa awalam an haka shin ba mu hana ka bane anil alimi na gabarin yin baki ta ji mutum da yancinsa annabin Allah ce an hana shi baki an ce dama yana daga cikin sharaɗin da suka masa wai cewa kar ya je dinga baki in dai ne baki to su koyi sun malakanta shi a gaban baki dama a can ya ce innahum ka innahum qalu innahum unasin yatahharu su annabi lutun mutane ne wanda suke masu wato tsarkaka sabila da haka anan muke so da mu za ka ta damu amsa tambaya domin bawan Allah yake a kan wani suna wai sha'awa na ko sunayen sance na da kilima da kuma da ake da lauri zane ɗaya to yadda ne ga lokacin mummin ja ya abin nan to sha'awa na ne da mutane suke faɗa ba sha'awa na ba ne suna shahawanu shahawanu daga shahawanu ne a shahawanu shi ne namiji shadidin ragabata fi shayi wato mai tsananin kwaɗayi mai tsananin san abu shi ne shahawanu a larabci suna ne amma idan mace ne kuma mu'annusuhu shi ne shahawa suna ta ce shahawa shahawa ba sha'awa ba shahawa daga shahawatu ne ba sha'awa ba shahawa ita ce mu'annasu kenan shahawa jam'insa kuma shahawa rajulin shahawanu shine shadidin ragabati fi shay'i imra'atin shahawa mata kuma ana ce mata shahawa ita ce shahawa mai kwaɗayi cikin al'amari mai son abu aini yawa namiji kuma shahawa sannan sai samira da ake kira samiru dai ya ce shi ne mai kiran dare ko kuma shi kansa daren ma ana kiransa samiru allairu wannan haru dare da rana ita ana kiransa samiru eh su da alaka samiru ismu alamin muzakkari suna ne namiji samiru wato ma'anansa dare ko kuma wuni ko kuma mai hiran dare ainihin fassararsa kenan samiratu kuma ismu alamin muannasi suna ne na mace wanda ake wato kiran mace da shi ake kiranta samiratu amma ainihin ma'anansa ya ɗauko ne daga wannan ma'ana na wato dare ɗin mai hiran dare ita ce samira samira da yalihi musafiru mun yi hadisu laila wanda yake zance da daddare wato shine samiru wanda yake zance da daddare shine mai hiran dare irina samira idan aka ce wannan kuma 'ya'yan samira ne a larabci wato ana nufin allailu wan naharu wato 'ya'yan dare da rana ke nan ibnu samiru kuma allailu lazi la kamar fihi na ce ibnu samira wato daren da babu wata a wannan daren irin daren da ranar da wato wata bai fito ba wanda dare zai yi duhu din nan da shauransu wannan dai suna ne in ma larabawa suna sawa in ma larabawa suna sawa to ya kamata dai mutum ya nemi suna ne ma'ana ya dinga wato sawa duk da su laraba idan sun sa suna akwai sunayen da annabi ya canza ala a ka'idar a da abun nan akwai suna kuma da annabi ya bar shafi nadirin ja'afar ja'afar ma'anansa kududdufin ruwa ne shine ja'afar abbas kuma an ce abbasu shine mai daurin fuska amma ana kinaya ne da shi majari wanda ba wasa a fuskarsa eh shine suke kira abbasu to akwai sunan da in dai ba wai ma'anansa ya faci ainihin ba suna iya sawa ta iriwa suna sa samiran ne wato samiratu mai hiran dare la'alla ana kinaya ne ma wanda ba ta cika yawan bacci ba Allah ya hore mata ita ba ta da bacci shi suke kiran ta da samira ko ana mata kinaya ta zamo wanda ba ta da bacci amma a musulunci mu ce wanda ake so ya zamo mai raya da ne ita miji ne in mace ne kuma mai raya in namiji ne mai raya da ne in mace ne ita ma mai raya da ne wannan shine ma'anan wato samira kenan kuma ma'anan wato sai sha'awa kuma shi ma mun faɗa sai ikilima ikilimin nan yana da ma'ana da yawa idan ikilin da suke nufi mai ainu shine ikilu ikilu shai'i shine jam'uhu ba da tafarruki shine taron abu bayan ya rabu yana iya ɗaukan a ce wato akala mai ainu akila mai ainu mai ainu ha akila ana iya akila kuma almata'u kaya rattabahu wanda mutum ya jera ta shi akila hu ana iya sara'ahu ma'ana ya kada shi akila alayhi al'amru akala in an ce akila alayhi al'amru kuma ma'ana al'amari ya rikita masa wasu ta ba akala fulani kuma bil amri qala bi ra'ayi mutum ya faɗi ra'ayinsa a cikin al'amari shine al'ikilu kuma wato yana iya zama in an zo da ma'arifa an ce al'ikilu to me yi ma'ana mai kyau shi ma'anansa ma'ana alla'in wai ma'ana tsinan ne waljanku kuma a akalu wato tsinannu ke ne akilu kuma basiru mai aini kenan duka to idan ya zama kuma mai alifu ne shine ikilimu shine yanki na wuri ikilimu yanki kamar yankin ƙasa ko yankin gari wanda yake masu shugabanci mai girma ko a ce ƙasa ko kuma wani wato a yanki na continent kamar irin yankin afirka ana ce irin rikiya yankin afirka a afirka ma ƙasa guda ana iya kiranta ikilin da wannan dai shine a takaice lokacin ya yi amma Allah kai mu gobe za mu bayanin ma'anar ilawi zaɗin insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure kuma Allah ya kai mu alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين